الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau a 28 ga watan zulhijja shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in bayan jira annabi alaihi salatu wasalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da talatin da ɗaya ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da sha tara miladiya idan ba manta ba satin da ya gabata mun tsaya darasi na hamsin da tara za mu tashi darasi na sittin daidai a cikin wannan littafi na alwajin sai zikir sunna wal kitabul hadis kuma muna kitabul hajji inda malam wato ya gaya mana wasu gabobi bayan ya gaya mana wato falalar aikin hajji da hukuncinsa sannan kuma ya zo ya mana magana akan hajjin yaro karami da bawa sannan kuma aka zo aka yi mana akan magana magana akan istida'a da Allah ya ce walillahi ala nasi hajjul baiti man istada'a ilayhi sabila kaga mani ɗan da an mana maganar ta sabanin wani hadisi da yake cewa al-ibtida'a to shine azadu wa rahila azadu wa rahila wani abubuwa biyu ke faɗa gaskiya hadisin da inganta ba iya wani abubuwa biyu ka kalle za za ka ga wato akwai rauni sosai a wasu wuraren domin aka ce guziri ne kawai da abun hawa guziri kawai da abun hawa zai za a yi tafiya ya tattauye wasu abubuwan da yawa kaga ba a maganar lafiya ko ba ka da lafiya an wancan definition din zaka wuce kaji ko ba ka da lafiya sannan kuma babu zancen wato um, um, kyan hanya ko da ana mafi a hanya za ta wanda a baya abubuwan da aka faɗa sai aka yi sai an samu lafiya sannan ka samu abin da zai ije ka a gida ba a so mutum ya tafiya bar iyalansa suna ba sannan kuma ya zanto zuwa da dawowa gaba da cikakken guzuri sannan kuma a samu wani kuɗi ma safulas wani kila wanda zai ajiye rara kaga nan idan biya ma aka yi kenan ya kamata wanda ya biya ba idan ba zai ma wannan abubuwan da ya gaya ba cewa kai za ka yi wa kanka komai a baki kuma cikakken lokaci domin kada ya zai zama ya je maka ya zama dan tabari dan mutum zai je mutum ya tafi maka ya zama almaji duk wani labari da yake biya na wani shinkafa kaza wallahi ba zai ci ba sai dai an rage wani abu ne ba su da dan kana son ka ci shinkafa kaza a wanka ka tafi da kuɗi kawai ba wai yadda mutane ke ta zuwa su faɗa bane su ce kaza kaza ayo in ka je ka bi layi wani lokacin inda ake raba abun za a iya baka wani lokaci ko kana zaune a zo a kawo amma ba wai ko da yaushe ne za ka ci shinkafa kaza sabil ba in kana so ka zauna lafiya ka tafi da kuɗin ka kawai inda ake zuwa ka ne ka je faham da ruwa da kuɗin ka ɗan riyal ɗari a riyal talatin da biyar zuwa arba'in amma an ba haka ba za ka zama ɗan tabarki Allah mutum zai je dawo bai cikin kawo kaza ba yawwa dan da wani wani raga ya sako wani hoto a social media cewa wai an rubu da baki ana da inibi da dalilo da labarin tsaji din na almara'i na da kuma sai dora a leda sai sa riyal riyal dari biyar ko da yana mutunci a sama shi ne da na gwamnati yana tura a social media da ke so wannan to ban sani ba ne ko wanda ake ba shi ne wani zai mutu wai yana cewa wai a tun da an fito daga babu da umar an miƙe wai an miƙe wa ko wani guri wannan gurin wa wallahi su ce ikon Allah nace to wallahi babu umra din nan ne yadda ka san dan Afirka yadda ka san kofar su ce kawai shi kadai na ce da yawan mu anan muke zama na ce inda yawan taba gani ba kuma na ja zuwa tun zaben kai dare ban ga inda ake raba wannan ai da na ce ya kamata idan misali zai iya yiwa rana ɗaya wani ya zo ya raba kuma ba ka nan ya zama ko amma ba wai a ce wai guri ne a da ba yau mutum ya tsare a tambaye ta karbowa riyal riyal ɗari biyar ba dubu hamsin kenan dubu hamsin duk inda aka baka guda goma dubu ɗari biyar to su zo da aka wai sai wata su ta faɗa kawai shafi faɗi wai ta faɗar abin da wani lokacin da wata yar bakin zan ta to wajen tijuwa tana raba riyal mun dawo haka daga harabi sai kawai mun tawo da wani dan dan indiya kusa da ni haka dan pakistan sai ta ɗauko riyal ɗin sai ta bayi sai ta kalle ta ce lasta fakira saboda gaza daga Najeriya da ya kallon kuɗi suke mana lasta ba ta ce ni ma za ku ce lasta ce wallahi lasta fakira na ce to alhamdulillah kawai sai shi kenan riyal nawa riyal a wajen dubu biyar take zarda a tarwa wa mutane amma wallahi tana zuwa kai na kuma da lafiya ce a jiki na mutum ce wallahi lasta fakiran saboda haka wannan abubuwan zai iya yiwa aikati musu amma ba wai wani guri ne ke kanan ba nan gurin ne za a zo kowa ba ma ya tattara gurin ya tafi ya dare a can ba yawwa saboda haka wajibi ne ka sami kuɗin da za ka je ka ci abinci da wanda za ka dawo da shi da wanda za ka bawa iyalinka a ta kuɗin ko ta kwana saboda rashin lafiya iyalin ko ko yara saboda haka ba daidai bane mutum ya je bige da bara kamar yadda yawanci yan pakistan za ga suna yin biyu dole iyalin sa ma dan takaici ya zo bige da bara sun fi kowa yin wannan hadiya bayyanta abin da na bayyanta yanzu yanzu mutum zai taho ta kanan daga bakin ta yazo kawai ya zama ibnu sabi ba rafi da matarsa saboda haka mun biya wannan cewa ittida a danan ce akwai amsa tsari to kowanne kuma muka ka dalilai to inda za mu tashi mala yake hajjul mar'a aikin hajji na ya mace ko na mace idza tawaffara shurudul ittida'atil mazkura wayannan sharadan guda hudu da muka faɗa mala yake idan suka cika fil mar'ati akan mace وجب عليها الحج wajibi ne ta je aikin haji in ne kiradan da muka faɗa a baya tana da kuɗi tana da lafiya tana da tana da tana da rarar kuɗin da za ta bari a gida duk wani abubuwan da muka faɗa ta cika su to wajibi ne ta je aikin haji kan rajuli tamaman kamar namiji wanda aka kawo cika ko a bayan nan to shi ta ma ba ta haka illa annahu yujtaradu fi haqqiha shartun zahir sai dai a haƙƙin mace an ƙara sharadi ɗaya guda ɗaya ya zama biyar na ta maimakon hudu saboda haka sharadan mace guda nawa ne guda biyar na namiji hudu wa huwa an yashabaha zawji to kanshi mijinta ya abokan da za ta da mijinta za ta au mahramun ko kuma muharrami wanda ko gani ko duk wanda ba za ta iya aure ba ko aure ma da alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum zuwa karshen aya wal zuwa karshen dan sai ayar wal muzaratu wa innan su ne wanda ba za ta aura ba to sai ta dauki dai a cikin su ya raka kaga akwai aiki kenan tana gurin aiki ya biya wata kai kuma kana gida ma'aikaciyar lafiya ce ko abin da ya kama da wannan sai aka biya mata to yaya shi dai karatun ya ce ba za ta ba sai da muharrabi ko miji fa in lam taji fa laysat mubtadi'a in ba wata samu miji ba ko muharrabi to ba ta da iko ra'ayin malam jiya nan yan hanabila su a gurin su ba wani rancen rubuka amina ba ku ba yadda ba kuma za ka ji dalilin kawai me yasa kaga ai a maliki an je an samu rubuka amina tawaga lafiyayyar tawaga aka san zuwa yi za ta bude su kawai da tafi aka maliki ne amma su a gurin sa me dalili bara mu jibari bin abbasin kala sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul na ji annabi alaihi salatu wasallam yana cewa la yaqulu wannan rajulun bi imra'atin kada wani namiji ya kebance da wata mace illa wa ma'aha zu maharami fa ce a tare da ita akwai maharamin nan sune wayancan da aka lissabo ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhawatukum min ar-rida'a irin to shine ma da yake wala tusafiru al-mar'atu illa ma'a dhi mahram haka nan mace ba za ta yi tafiya ba ba ce sai da maharaminta haka kamalar zamani ba ce sai da wato maharaminta ba kama rajulu sai wani mutum yawa sai wani mutum wato ya miƙi yana miƙewa ba ƙala ya rasulallah sai ce ya ma'aikin Allah inna imra'ati kharajat hajja yake mata ta ta fita dan da aikin haji iyali na ta fita dan aikin haji wai ne ku dubu fi gazwati kaza wa kaza gashi ni kuma rubuta surara a furto abu a sojojin yaki wanda za su tafi yaki kaza da kaza shi yana cikin wanda za su yaki sojojin yaki sannan matar ta an rubuta ta a wanda za ta rume wato ta biya aikin haji za ta tafi ko ta samu iko za ta bi aikin haji dubara mu فقال في النبي يتي إلا لي التولي لوك تولي فحج مع امرأتك فليك يا أيكي هنجي لواتك زوك تبوك يا أيكي هنجي لواتك haka sauke sunan su daga cikin zuwa sojojin da za su yi wannan hadisin bukari muslim din sun rawaje wallam da lahu labazin nasa ne kuma nawa na bukari to mun ji wannan ko me yasa iyayen mu ke tafiya su kare mun faɗi da shi saboda rubuka amina ra'ayin mazhabin malikiya shi yasa kuma mazhabin malikiya afirka ta yamma ake bi da yare yawan garuruwa shi yasa ku ga mata na tafiya su kare ba tare da miji ba ma wanda yake akan wancan ra'ayin ba zai da ba alhajju ala alfawri to yin hajji da gaggawa wal fawru da gaggautawa ko to ويجب على من استدعى المبادرة على من استدعى يا وجب akan wanda ya samu iko al-mubadara bil hajj ya gaggawa ya gaba aikin hajji aikin hajji ba ba jira bi kauli sallallahu alaihi wa sallam saboda annabi ya ce man arada al-hajj fa yata'ajjal duk wanda ya yi yin aikin hajji to ya gaggauta wal bawru da gaggautawa in ba la kai ne wal bawru saboda haka a gaggauta sai ce wato me yasa fa innahu qad yamradu al-marid domin zai iya yiwa wannan da zai ya samu kudin da biya yake haji yanzu miliyan ɗaya da rabi ko miliyan biyu yar zai iya yiwa yana da wata rashin lafiya kuma za ta iya tashi bai gaggawa ba rashin lafiyar za ta iya motsa amma yanzu lafiyar talau to ya gaggauta tun da lafiyar talau ya tafi da international nan ana biya ya je yana da kudin da zai biya ya bi وتضل ضالة ko kuma abu hawan sai bata kaga yanzu sai mutum shi ko kuma a rufe ne karɓar kuɗi ko a rufe iyakun a rufe karɓar kuɗi na tafiya aikin hajji biyu ke wa ta'ridul hajja ko haka kawai wani ya bujiro mai yana da yaya a waje kawai wani ya bujiro cewa za a yi jiki ne kawai bujiro masa da bukata ko kuma wani ya zo daga yankuwa ya ce kaza kaza kaza to duk wannan abubuwa uku za su iya abuwa shi za a nan yanzu ka gaggauta yin aikin hajji da zarar ka zaɓi kuɗi ba ne mutum saboda shi aikin hajji ya kamar da muka biya zaɓin da ya gabata wajibi ne wajibi ne sai na umar yana ganin kana da kuɗi kai ki zuwa ma zai iya yiwa ka mutu kamun domin Allah ya ce man kafara fa inna Allah ganiyun 'anil 'alamin wanda ya kafin shi zai ce to kafin da an ce kafin to Allah yana mawadaci ne ga barin da wato dalibai kar ku dauka Allah yana bukatar wani abu a gurin to kaga wannan ke saboda haka ya zama wajibi kamar yadda muka faɗa zatin da ya gabata Allah wata wajen sarki ya baka iko kana karɓar salari ne karfi to ka tara kuɗi daga maka wani wanda yanzu kudin ka ka je mota ka gina gida alagabar da malam baka da uzuri kawai ka tara kuɗi yadda kai da ji ka je mota kai da ji ka tafi maka duk wani guduri da ake ajiyewa ka ajiye shi ka bar wa iyalinka a gida ka bar kamar yadda muka faɗa amma wani ya yi biya ba to in aka zo ku yi keke da keke kaje to za a ba ka guduri don guduri dole ne ka je ka zama almaji in yace ba guduri kaje to da Allah ka je maka ka ba da kuɗi tabbas in na samu guduri na je ko kuma wata bukata da ni amma babu guduri ka bari yaran ka suna bara ko ka je dan kai ka zama almaji dan na yau ba ina ƙara faɗa Allah in ka ji mutum ya ci kaji da ya ja fam da rus ya ja labarin tsarin almara'i din nan kudin zai gani yawa kashe kudin ka kawai yawa dan mutum ya buge da sabir ko da azumi ne to wallahi yunwa za ta kaba domin sabir ana ba da sabir amma ba ba ko ina ne haka je ka ci abinci ba za a baka da bino da barin tsarin sannan a kawo yaji kuma da barin tsarin dan mai tsitsiyar roba ce haka za a kawo ma da gurasa kai ku ka saba a nan idan ka tashi ji sai kai hadiyan mariha saboda haka karka la'akari da wannan ka zo ka dawo duk duk ka zama wani iri ba lafiya don baka ci abinci ba ita kuma yunwa ba ta da hankali da albabi yawa to saboda haka wannan shi ne gaba ta uku a karatunmu ne waje yake almawaki mawaki ne mawaki zai yake almawaki tu jam'u miqat mawaki jam'i ne na miqati ka mawa'id wa mi'ad ala wajin mu mawa'id da mi'ad ma'auni na koma garu akan ma'aunin mawa'id da mi'ad wa hiya mawaqitun zamaniya miqati ne na lokaci wa mawaqitun makaniya da kuma miqati na guri wayannan guda biyu su suke su za mu je yanzu ma da yake almawaqitu zamaniya wanne ne miqati na lokaci qala ta'ala Allah yake yas'alunaka 'anil ahilla wanda za bai ce dinne annabi alaihi salatu wasalam tambaya dangane da jaririn wata wai ce wata ce ya rasulullah mun ga wata zai guji wani dan mitisi ya rike girma har ya ji daren sha hudu ya zama kazu daga nan kuma zai rika baya baya ya koma yadda yake ya ƙara kacewa me yasa yake yin haka baya yin irin na rana da mutu kasuwa da faɗi kasuwa ya tsalu na gajiya fa'ida ba ta sai Allah ya ce kuli ya bawa ƙidun nan ga ya mutu ana yi wa wata haka ne ya fito karami ya kare a karami don mutane su rika gane lokuta mace bai ta gaba ta gane wata hudu da kwana goma da aka faɗa sai ya za ta gane in wata bai fito ya mutu ba dole sai wata ya fito yana jariri sannan ya mutu yanzu ka gobe ake sa ran za a fara ganin sabon wata in bai in ya cika kuma sai jibi shi za ka mai da wani yake tambaye ni dazu yaushe ne da yake ga wata ne duk duniya ba wanda yake ga yamma nake sai dai ga yamma ko ba gidan ke ce ko dai ko dai ko dai juma ko azawa abin da yake ma domin wata musulunci ba a zaɓe mutum ya ce ba wata mutogot wani da za ka ce rana ka za a yi kaza dole sai ya faɗi ya faɗi wani ya fito ko ishirin da tara ne ko talatin saboda haka gobe za a yi duban bari in ya cika zinjiri shi kenan shi za in ka tashi magana sallah babba yadda za ka ce ko dai a yi litinin ko talatin shi ne abin da zai fita ko dai litinin ko talatin azumin arfa ko dai lahadi ko litinin haka ko lahadin ko litinin haka zai zama don ba mu da sai ruwa yi eh watannin mu ba mai ruwa yi da za a ce ya an shiga libya ya koma 28 to saboda haka to shi ne annabi ya ba da wannan amsa kaga a nan ne su kuka yi alkawari da mutum ya dau bakin ka ta hanyar wata za a gane cewa nawa ga wata za ka bayar a rubuta sai a biyar ga wata hudu zulhijja sai a rubuta domin zai kama duk wani alkawari da yarjejeniya da za a yi da wata ake amfani haka nan wanda aka taka tara karamar yarinya za a yi amfani ne da wata haka wacce ta dai da al'ada tsohuwa za a yi amfani ne da wata duka mai al'ada za ta yi amfani da wata wanda zai yi aure an saba rana da wata zai yi amfani wanda yake kaza zai yadda ku sabi wanda ni zai amfani da su kowa duk aikin da za ka yi wata za ka yi amfani to shine mawaqitul linnas kaga mawaqitul zamaniya ne shine na lokaci wa qala ta'ala al-hajj ashhurun ma'lumat kuma Allah ya ce shi haji wasu watanni ne sanannu sanannu ne watannin me yasa aka faɗa haka malai yace qala ibn umar ashhurul hajji shawwal wa dhul qa'da wa ajrun min dhil hijja watannin aikin hajji guda uku ne shawwal domin din shawwal ake fara tafiya aikin hajji watan shawwal watan da ya wuce kenan da zulqaida da watan da muke ciki wa ajin zulhijja da kwana goma na zulhijja domin daga goma ga zulhijja an gaba aikin hajji daga nan za ka yi jirgin yawo sun fara dawowa shi za ka wani bai kudi ya tafi ya tafi yanzu wani ba zai tafi ba sai ya rage kwana biyu a rufe iya ba ko da zai tafi hau jirgin yawo yana da kuɗi mai yawa zai tafi da ya je zai ga wani zai je ya dawo baka sani ba ma Allah saboda zafi bi zai kawai saboda haka ga yanzu duk wanda za su tafi su dawo bayan sallah da kwana hudu ai kwanakin da suke bi ku kwana sha ɗin ba to saboda haka su ne ma'alumat kaga wa'annan su ne watannin aikin hajji duk da wasu malaman kamar imam malik a gurin da watannin aikin hajji shekara guda ne duka watannin amma dai zancen da ya fi fitowa su ne wa'annan wato watannin ashirin zinahija shawwal zulqa'ida da ashirin zinahija wa qala ibn abbas min as-sunna abla da abbas yana daga sunna Allah ya harama bil hajji illa bi ashrul hajji kaji ba yana daga sunna kada wanda ya raba da aikin haji in ba a watannin aikin haji ba su ne guda uku nan shawwal zulqa'ida zulhijja zulhijja ma ya kwana biyu goma ne an ji samariya ko na lokaci sai almawaqitul makaniya miqati shi kuma na guri wuraren da ake zuwa a miqati su kuma ina ne Ali bin Abbas kala inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa qad li ahli al-madinati dal hulayfa to ga guraren da ake zuwa daura harama da aikin haji wanda zai je aikin haji wallahi wayannan abubuwan suna da muhimmanci domin ba duk mace da suke duk matasa ne baka san lokacin da Allah zai kira ka ba idan ba ka ba abun muhimmanci sai aikin haji ya zo ko kuma za ka gane aje ka tafka uban guri domin tafiya ibada musamman da aikin haji baka san komai ba wallahi za ka zama miskini sai dai ka gane yi ka ga ɗan bangaladesh sun yi kai ya suna allahumma kai ma kana allahumma kaza wa kaza kai ma kana wa kaza domin baka san me za ka ce ba babban abin da ne ba daɗi shine ka tafi maka kana da tsiri ya komai da yau da haka abu nasara ce ma in ka tashi tafiya a baka orientation mai kyau samu wanda ya san abin ya gaya ma ilmance da ya kamata a yi wannan zai ce duk da cewa idan ka je dole ka zama bako duk da practical za ka yi to amma abin da zai taimake ka ba za ka ana wani abu kai ma kai ba domin za ka ga yan indiya ko bangala da jin to suna ta shafa wasu wurare in ba kai wasa ba za ka bi yari ba ka ja kiɗa ko ka ga an yi layi layi ba za ka an yi layi mutum yana ta gumi ya zike ka ga shi karba ya hau kan gefen agoyi jira yake wani ya matsa shi ma ya je ya tumba da ajalar azuwar ko kawa in ka shiga wajen ajalar azuwar ka je ka tsotso ajalar azuwar kafin ka wuce inda agogo a nan ka an balla shi inda gidan ka idan ka an balla shi in ba kai wasa ba amma tangani wa ya sa sai na umar yana kokarin zuwa annabi yake da kina za ka yace yace ba ka ganin karba ne kai yace ni ka ba ki wuri zara ya ga taba ga yawo sai ka ba kaga tana kokarin shi ba mun lokacin da ga mata ne mace mafiya yawa idan ka ga an tunkuɗe ka ko an hankali ka in ka biyo zai ga mace ce kuma fara fata wallahi ko kawai take da karfin ya za ga an hankala ka idan dole ka koyi hakuri in ba ka ba wasu za su lalata ba ai shi za Allah ya ce wala rabata wala fusuqa wala jidala fil hajj saboda wannan abubuwan shi dan zo yake ga ya bada ba yake haji kudai to sai ka rika kai zuciyar ka nesa to babban nazara shi ne ka ga matakin farko shi ne abin da za mu karanta yanzu ba za ku ji inda iskali yake san zo gurin iskali sai inda za ka ga lallai ya zama wajibi ka koyi aikin haji kafin ka je ko umara ba za ku ji iskali ba iskali shi ne annabi alaihi salatu wasalam ya ce mutanen zulhulaifa shine gurin bi zulhulaifa shine gurin bi kadin wani ahadin shani al-jofa wanda suke sha kuwa shine jofa gurin bi kadin inda hadi ne tsauro harami tsaura harama da tafi a aikin haji shine bi kadi inda ake zuwa a wanka irin wankan jaraba da niyyar aikin hajji amma a ɗaura wannan fararen kaya nan ne mi kadi biyu kenan wani hali na jidin karnal manajin mutanen suke na kuwa su kuma karnal manajin sunan gurin da za su kauro harawa da kuma wani hali yaman ya lamlam mutanen yaman kuma su kuma ya lamlam sunan gurin da suke kauro mi gaji kajinan gaba ɗaya babu domin ba a bakin amsai najeriya ko afirka ba faɗa ba gobe za mu ji karatu wa qala zai ce hunna la hunna wayannan guraren da wayannan guraren da annabi ya faɗa ne yuru wala ba madina ya laula yaman za ta tsani ahli najib juba sham ba najeriya ne to sai annabi ya ce hunna la hunna sai ya ce wa liman ada alaihinna ga wanda ya tafi garin yanzu duk wanda aka dauka duk alhalin mu da aka diwa madina ake yi da su da rai to ina da miƙatun su kenan eh zan wala ba shi ne wani man ata alayhin duk wanda ya je garin su to da wato miƙatun su zai dauko haraba shi ne wani man ata alayhin min gairihin na wanda ba dan garin ba to saboda haka kadan zai dauko miƙati min man arada al-hajj wa umra ga wanda ya rubaci aikin hajji da umra ba wanda ya tafi kasuwanci ba da akwai masu zuwa kasuwanci to ba su wanda ya tafi aikin hajji da umara wa man kana duna zalika duk wanda yake koma bayan wannan garin kuwa duk wanda yake koma bayan wannan garin abin nabi shi ba a gefen a bayan da yake ba kamar misali nan ne zurhu da ba nan ya lamlam kun ga kutura da biyu kenan ko yamma mun je kudu zurhu da ba nan ya lamlam nan za su karni nan juhuma ko ga dai a gefe yake nan maka kuma na tsakiyar nan duk wanda zai shigo maka ta kowane bangare to ni katin su ne an fahimce ni to saboda haka maka na nan to wanda zai a cikin garin maka ba to kuma ba shine aka ce ba min haitu an sha'a daga inda suka ga dama daga gidanka za ka yi wanka ka kulla ni aka tafi an gane wanda yake ciki baya baya miƙati kawai da aka kawai kaga yanzu duk mu a bayan miƙati ne gaba ɗaya mu a miƙati ne zan dawo kan maganar domin shi ne miƙatin da nake da malamai suke ta kai kogo tun na ji ke zuwa 80 malamai suke ta buga an kai duba da zai za ka an ta bugawa a kan miƙatin Najeriya to saboda haka to kaga wannan kenan wanda yake a cikin gari daga gidansa zai kullu shi za a ga kar kai mamaki a ce ma mutum yana maka shekarar da arba'in a maka wuce ba aikin hajji ba ko umara kaga daga gidan da zai wanka ya gudu amma wallahi bai taba ba shi da alheri ne babba da zaka hango cewa Allah ne ya kira ka a cikin mutum miliyoyi Allah ya zabe ka kai kadai mutum dubu saba'in ne suke tafiya maka daga daga Najeriya sittin da biyar saba'in ko wannan shekara abin da na jana da jari kenan sittin da wani abu zuwa ka ɗauka dubu ɗari har ma ɗan jirgin yawo to cikin miliyoyi ba da tantancin karami ya yi kankanta da yawa to ka ko baiwa ce Allah ya yi baiwa ce Allah ya yi ma ya kamata ka kiyaye wannan baiwar da Allah ya ma domin zaben ka yi a cikin mutane da yawa aka kira ba wanda ya ji sai kai domin kira ko kira ne Allah ya kira duk wasu wasu ji ba amma kai ka amsa kira ita an kaje dan mata kake labbai kallahun ba Allah na amsa kiran da kai to kaga nan sai yace hatta alu makata bin makata har mutanen maka daga maka za su kowa daga gidan zane yi ni a kawai ya zago kaya da maza ne masu sa kaya amma ta da ba kayan jikin kowane kayan suka sa yayi wani abin da za ku gana yi wai suna yi ne dan kawai su gane junan amma ba wanda ya yi wajabta mata cewa sai ta yi kaya dan za a ga wasu suna rigi mai wasu ne sun daina kaya daga nan wai gini ne ramu ko kuma gwamnatin jiha ta ba ku a tambayoyi wannan ba komai dan ku gane duk da cewa ganewar ba ba aiki wallahi ana zuwa ba kaya ba ko biya jikinka za ka ga kafin ka ga mutanen wato da kuka tuwo da su kuma ga wada waje ku kwana uku hudu baka ku kwana ba na kasar ma gaba ɗaya ba wai wanda yan Kano ba sai ka kwana biyar baka ga Najeriya ba haka ne ko dakta shi za wani abokin mu da muke dawa da shi da ya ji aikin hajji ya bada kawai ne ko dawa tunda da ba da ilimin sa duk inda ya je ga group har ya zo ba da ganin yan Najeriya ya kasa ganin yan Kano ya taba kawo da ziyara bala ya haya kawai sai ya shiga cikin kai masu yan gombe ya je hudu wa'azi ya wa'azi kuma Allah ya baki zalaka yana da harbi to sai zama kawai duk inda ya ga duk inda dan bawo ya ganci ya san shi sai zama kawai kawai dan kowane sai yahuda yace sai da ya kwanaki bai ga yan Kano ba kwanaki to haka to kaga wannan wa an ajiya ga ɗayan da za mu faɗa zai dawo kan mu kace mu mu ina ne namu radiyallahu anha anna nabiy sallallahu alaihi wasallam wa qata li ali iraki da ka aiki nana ya ta ce annabi alaihi salatu wasallam ya sanya wa mutanen iraki sunan miqatin su kuma za ta aiki za tu aiki ita ruwa yake to airkul iraki ya lamlamul yamani wa bidil hunayfata ya harumul madani an gane ko sai yace wa jamu bi wafata in mararta biha wa li ahli najdin qawlu katabu shi kenan gaba ɗaya ya wace ma zuwa a waka irqul iraqi kaga irqul iraqi kaga mutanen iraqi shi ne iraqi bi kasan su lati irqi yalamlamul yaman yalamlamul yaman duk mutanen yaman su ne yaman وبذلو لي بدا يحرم المدن قال ولي ne wannan وبذلو لي بدا يحرم المدن yace duk wa dan Madina daga zulu ne bai yake zama wato ya haramta kansa daga abubuwa yake kulla iramu sai ce wa shamu bi fada duk mutane ga yoba ne in ba za ta biya in ka je wucewa ta garo yace kai ma biyu ba da ba wali ali najd qawlu fatabri su ko mutanen najd najd yake da yace ma sunan gurin su wato qarn shine qawlul manajil ko fatabri yace ka dauki bayanai gaba ɗaya ka bibiyo su dai bayan an huta ba za ka ƙara bai ne an gane ku yawa yadda baitin yake shine irqul iraqi ya lamlamu yamani wa bi irqul iraqi ya lamlamu yamani wa bi dhil hulaybata ya harumul madin wa bi dhil hulaybata ya harumul madin irqul iraqi ya lamlamu yamani wa bi dhil hulaybata ya harumul madin wa shabu yuhbata in mararta biha والشام جحفة إن مررت بها ولآل نجد قرن فاتبني ولآل نجد قرن فاتبني to na da bukatun shine mu ɗan afirka ta yamma shine jofa mutanen sham wurin da mutanen sham suke bi gaba ɗaya nan ne bukatun mu to gaba ɗaya yanzu kowa ya yadda a duniya gaba ɗaya jofa ta nitse a teku tana ruwa tana cikin ruwa to kaga dan Najeriya yana cikin garin shi dan Allah ya hore ba ka biya da wurin ka kauce labari in ba haka ba kana cikin garin domin gaba ɗaya malaman Saudiya da Rabina da gaba ɗaya sun yi da jidda ba bi kaji inda yake mata ne malam bilbas har ya mutu yana ba da fasta wucewa ba shi da ba wa bin ake to kaga mu muna cikin rikici duk daga farko in baka gane wannan ba an jefa ka a cikin rikici ga yawanci za ga wato ba kowa ne zai kula da kai ba a harkar wannan wani a harkar ka na sabon alhaji wallahi in ba mutane rubuta ka samu kyakkyawa ba kowa ta kan je sai dai ka je kai hadisi ka dawo Allah ba wanda zai gaya ba sai zaka yi sai dai ka ga ana yi ana Allahumma kai ba kana Allahumma ka dawo kaza kai ba ka dawo kaza na'am na'am
Allah akbar haji ko shi ma ta boni wai jira ji a ga me zai shi ne abin da yake faruwa Allah kowa ta kan da yake dama yanayin aikin haji da umara yana yake yawa da kulli murin da yau yawa da ya ne wallahi ta kanka za ka yi to kun ga yanzu rikici ya faru an dai ji da ba mi gani wace to ya zabi shi ne malamai suke maganganu guda uku magana ta farko wasu suka ce abin da za ka yi shine idan kun tafi kwarataccen lokaci ba za ka yi kuma madina ba to abin da ya fi ma sauki shine ka kulla niyya daga iyakun din garin abin nufi ba kulla niyya ba ka yi wanka ka saka kaya a cikin jirgi duk jirgin da ka shiga Allah ya da za ka ana bayani wani ba ya za a jirgin da ya shiga mai kyau ne za ga an kunna masa abin nan me ya sunan da eh an kunna masa ɗan karama ana sai ma bayani geographically eh GPS ko akan ruwa kuke za ta rika gaya ba to yanzu ga ruwa kana kallon sa cewa ga yanzu kika ce kilomita kaza muke tsakanin mu da sama kaza ne ana sai ba bayani yanzu mun biyo ta gari kaza mun keta ta gari kaza za a yi ta gaya ba a shi ne yana ta rubutawa da la'in na larabci kake so ka teta in na turanci kake so ka teta sai sai ma bayani kuma ga hoton yana nuna ma za ga in kuna kan teku kan wato ko maliya idan har ka yi hanyar matsar kuka yi za ka ga tana nuna ma cewa yanzu akan maliya kuma ke ga ruwan sosai ana nuna ma ga bangare kaza ga kaza saboda haka an je wannan za su ce ma yanzu saura minti goma mu zo tsohon miƙaƙi da ya zama yana ruwa ko saura minti sha biyar za su gaya ma in ma ba a gaya ma ba cikin da kai awa uku da kwata a cikin jirgi kana tafiya in dai ba wanda kai transit ba awa uku da kwata zuwa da rabi to ka zo miƙaƙin Najeriya to daga nan gurin da ba da kaya a jikin da zai ce labbai kalla umma umrata Allah na amsa ma kira gumara da kira ne wasu malamai su ce wannan za ka yi dai kira an ji wannan masu fatawa ta biyu suka ce abin da za a yi ne ana zuwa jidda da an ajiye ku to a kawo mota ta fafuke ku ta yi ta rabi da ku akwai wani guri da ake kira rabi wanda guri ne da an je da shi gaba daya da ruwa ya cinye nan sai aka samu tefin sa aka ja kamar yadda shi yi kaji kamar yadda ya tiru haramai ne akwai wani littafi da suke raba baka al-umratu wal hajj wannan karamin littafi da zai da farko guda daya ina da yana dora da wani sabon da ke wani bashi wannan littafin a cikin aka shi ma mai littafin da ya zo sai ya ce sai mutum ya tafi rafi domin misali kamar wannan amudin shi ne jofa ruwa ya cinye shi to sai ranto sai aka tafi setinsa daga can waje setinsa sai aka yi radisin miƙatin daga gurin setinsa gurin da aka je aka yi wannan miƙatin setin wannan jofa din kawai sai aka yi yaji akan cewa nan ne miƙatin tunda shi yana ruwa sai suka ce idan kuka je nan a ba ku je ku a kai ku wannan gurin ku je ku yi wanka ku kullo harama sannan ku dawo kagan sabo ne kai ya za ka yi ba ta magana ta uku shine wanda ta uku ce rauni shine wanda ta ce jidda bi kaji jidda bi kaji kaga alaji rikicinsa na farko kenan zai tafi maka idan dai ya tafi a kurataccen lokaci amma ba kurataccen lokaci ka je madina kai kwanakin ka ka huta mota ce za ka kwaje ku ta kai ku zulu laifa daga zulu laifa zuwa maka kuwa tafiya a ke hankali domin akwai speed limit bai gudu daga nan zuwa abuja ba amma sai kai awa tara ba je ba saboda ka'idan shi ne ba wai tsabar duk wanda ya yi kawai dai ka ji alaji na ta shigowa kana yin gudu wallahi sai dai alaji ta shigowa an taje ka riyar dubu hamsin riyar kaza da yawan direbobin ba da Allah suke wannan ba an kyale su za a yi ke kansa za kawai nan da awa uku sun kai ka sun juye amma doka ce haka wani direba ya ce ya wannan abin da kuka ga muna tafiya an kan yace yace yace ni ma ba da ku sai ai ni ma ba ya ya fito yi wani abin hawan su kawai lafiyayyen jiji amma Allah ya doka ce in ya zake ya dewu bakin Allah ka je ka zubar da su zuyubu rahman za a ce alan wa marhaban ko ya zuyubu rahman ka za na rubutawa ya ku bakin Allah saboda haka ba za ka yi wannan gudun ba to da an zo zuru ne ba sai a zo kowa ya je gaji har da kasuwa a gefe irami ba in baka biya ba a nan za ka je ka biya ba sai kai da kwanta daga nan ba za ka je ka je wani abu kuɗin wataƙila ma ɗaya ne da nan ka je ka je irami ka shiga wanka ban ɗakuna ne masu yawan gaske lafiyayyu kana shiga dama idan kuna da yawa za ka ga Allah ya yi da ka shiga wankan jaraba ne da niyyar wankan da niyyar wankan aiki ne na biyu ga shi kenan in ka rage ma za ki ta buga ma duk farare ba su da hakuri za ki ta buga ma ke me kake yi yawa wankan jaraba kawai za ka yi ka guduwa daga wasu wani minti biyar ya ishe ka kuma kyawa ce ba ruwa ba ne ko kiti ne da zaka zo ka ce kaza kaza shawa ce ma tsotsa kawai zaka yi ruwan ne kake so ko wani zai kar ka zauna ne ka kashe banku ana gafa ta bana dan ka da kansa zai kashe kansa wallahi haka wani bari ya zo yake mun yace mun wai banban da yake zuwa nace ai da kansa zai kashe kansa nace inda mun yi ce mana za ku yan kauye kawai sakar an riga an yi programming dinsa wallahi da mu ne zai mana raji kauyawa yau yau ce wai ya da Allah ya zai kashe babban nan nace ya ne da kansa zai mu a ba da sai ka kule mutu yadda ake yi a Najeriya ka kunna banko ka tafi gaban shi ba ne mutum kuma kana fitowa wani zai shiga wani ne in ka ɗebo cutar sanyi ba a maka ka ɗebo Allah a Najeriya ka ɗebo maka kana taka guri za a guje to saboda haka a nan ne iya wayan nan yi kafin guda biyar a zuru ne ba kawai ake sallar dabula bayan kayi haraba dan wasu dauka ko ina ne ake ina zuru ne ba shi ma saboda annabi alaihi salatu wasalam wato ya kirawo shi da wadi albaraka wadi alaiq wadi ne mai albarka shi sa ake sallah a gurin to kaga ake kalubale na farko kenan sanin miƙafin ka da yadda za ka dau irani daga madina ai shi ne za mu zo yanzu mai magana akan wata gaba cewa akan wanda ya dau miƙafi bayan ya ƙetare ko kafin ya kai yadda yanzu za mu biya ko kuma za mu biya nan gaba zai bayani cewa me ya hukuncin wanda ya ɗauko mikaki daga gurin da bai kai ba kamar wanda yake da larura da aka yi magana yanzu irin mu ba kawai daga madina tabbas kam za ka gan da kayayyakin su da gida su ne a shiga mota a haka kuma zuru ne ba za da kayan su wasu za ka suna shigowa in a madina kowace rana kuma za ka gani domin kowace rana akwai masu tafiya kullum kullum to saboda haka to kaga wannan shine abin da ya kamata a kiyaye to shine ma da ya gaya mana anan kaji nan magana kai yanzu zai fito amma na arada makkata ne suke duk wanda ya nufaci maka dan yin ibada bala ya juzu lahu an ya tazawaza hadhihi mawaqi baya halitta ya ketare wayannan guraren na miƙaci hatta ya kulima har sai yayi harama sai ya kulla harama da shiga umara ko aikin haji baya halatta ka ƙetare tab wa yukrahu al-ihramu qablaha makruhi ne kai ihrami kafin gurin shine magana ka indiya kafin gurin kamar yadda wasu ke a Madina wa kullu ma ruwiya min al-ahadith bil hadhi ala al-ihrami qabla al-miqat la yasihu duk wata ruwaya da ta zo tana bayanin kwadaitarwa ka kulla harama kafin a je miqati gaba ɗaya wata inganta ba akwai ruwayoyi amma duk ba su inganta ba bal kad ruwiya naqiduha bari wannan magana an rawaito wato ruwayoyin da suke cin karo da su ba wanzurin kalama ala ilaliha ka duba maganganu da aka yi akan illolin fi silsilatul hadisi da'ifa mali ce wa ba a hasana kaulan imam malik kai mamakin magana imam malik da yake faɗa akan wanda ya kulla harabi kafin aje rigani yace magana ne burgewa lirajulin arada an yi wuri ba kabulan da hudaifa imam malik ya yi wa wani mutum magana wanda ya yi nufin ya kulla harama kafin ya je zuwa ne ba a madina sai da rike la ta fara imam malik ya ce karka kowa fa in ya ta alayka alfitna fa ne mutum idan ina ji ma tsoron fitina ji imam malik ka kulla harama kafin a je miƙati ina ji ma tsoron fitina fakala sai mutum ya ce wa ayyu fitnatin fi hadi yace ya imamu da da hijira a cikin wannan da yayi wani abun fitina ne abun fitina tunda ba malami bane irin ka shi bai san me yake ba sai ce inna ma hiya amyalu aziduha yace dan mil kadan na kara mil ne dan kadan na kara ne kuma ciki kana da yake wa ayyu fitnatin azabu imam malik ya ba jawda yace wata fitina ce mafi girma من أن ترى أنك سبقت إلى فضيلة فضيلة كثر كثر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وليبني yace wata fitina ce ta fi ka rika jin cewa ka riga ka ka riga ya ka tafi zuwa ga wata falala wacce annabi alaihi salatu wasallam ya takai ta shi bai je gurin kai ka bi idan wannan wata irin fitina ce ta wannan ka rika jin cewa ga wata falala da annabi bai gano ta ba kai ka gano ai ba fitina da dabu wannan girma ko akwai babu yace inni da mai rasulullahi ya ku yace saurara ka ji inji imam malik na ji annabi alaihi salatu wasallam yana cewa fali azari alladhina yukhalifuna an amri an tusibahum fitna aw yusibahum adhabun alim alladhina yukhalifuna an amri wanda suke saba wa umarnin annabi alaihi salatu wasallam to ciki yayi an tusibahum fitna gaskiya yayi kada fitina ta same su aw yusibahum azabun alim ko ta azaba biyar da shi ta same su gaskiya yayi din mai saba wa umarnin annabi to gaskiya yayi kada wata fitina ta zo ta hadi ta hadi ko azaba biyar da shi a duniya to kaga kalubalen ke to mun ji wannan sai malai yace mujawazatul miqati min ghairi ihsan ƙetare miƙaci ba ba ta da irani ba inda hadarin yake shi ne idan har miƙacin mai ruwa ya cinye shi me hadarin mu mushi ne ka tsallake miƙaci ka tafi jidda domin ka tafi jidda ko shakka babu ka tsallake miƙaci ka tsallake zuru ne ba sai mutum ya tafi da shi kaga din lissafin da aka yi sai ka je maka za ka garjewa sai mutane da suke ko mutum ya tafi da shi ko daga tan'im zai je kullo irani can in ba masjidu aisha masjidu aisha wannan gurin abin da ake kiransa wato miƙatin mai larura domin me ya baro da na aisha ta sa kuka ta ce ga kowa ya ci zai koma da aikin hajji da umara cikakkiya banda ita lokacin da al'ada ta sa kuka domin ba ta yi dawafi ba mai dawafi dawafi kamar sallah bambancin da zalla kawai shi a dawa biya na magana domin ba a dawa biyu ce da alwala ta yi ko ko ba da alwala za ka iya sa yi duk da cewa da wahala ka ga mutum tun da daga dawabin za ka wuce da wahala mutum alwala da zalli domin zalla za ta iya kama ka kana kai gobe duk inda zalla ta kama ka kuma za ka tsaya a nan gurin ka yi sannan ka dora in ko ka sake alwala ka ta balle to kaga shi kenan ya ruje zai ka zafo shi ne abin yadda abin yi kana da wasu yanzu sai kai hudu kawai sai alwala ta balle sai ka je ka zako alwala an ka dawo ka zako daga farko ba dora za ka yi ba domin in ka fara sallah yanzu ka zo raka ta hudu sai ta balle in ka dawo dora za ka yi to tunda sallah ce shi ba dole kai ma in ka zo ka zaki bambancin su kawai za ka faɗi magana annabi yace ka faɗi maganganu amma na alheri shine ana cikin dawafi da aka dauko ma waya kace wallahi da ina nan dawafi ne ko kuma ku yi rabu da wanda za ku yi amma ka faɗa da yi karka sake ka faɗi maganar banza a ɗakin Allah ko kana cikin dawafi ka ji ah malawa da an zo to Allah ya karba mana Allah ya sa kaza kaza shikenan a dora rabbana atina fid dunya innaka rukunul liman kake zuwa hajarul aswad in kuma can ne can karatun qur'ani kake yi a kai lala tasbihi talatin annabi ko me addu'o'i kake yi kenan da abin da ka ga dama iza ga addu'o'i iri iri kage da ake ba da adireshi wata mata tana ba da adireshi tana gaya wa Allah adireshin gidanta da ya ubangiji gidana a lambar 28 yake a kaji ya rike kaza har Allah ya manta kenan ya tashi kuɗi zai ke roƙa Allah tana ba da adireshi cewa a guri unguwa kaza da a waje kaza wallahi zaka ji abubuwa wasu abubuwa wasu baka dariya wasu baka wuce ai wannan da sun gansu ba ka jadu shi za kana tsora hannu haka askar yana gani ne daga jiri hakan ka biyo ba da wani ya je makale haka ya awa daya ya ki matsawa kai ma za ka bi don wannan baya cikin abin da aka saka ko hijirin ismail mutum ya je makalkale hijirin ismail ya haka yana jabawa yana haka fararen nan kuma sun fi shi ma baki da ya gani zai zo makalkale yayi baya cikin gurin da wa ya saka ko makamu ibrahim shi za a da a wasu a wato yan annahari al'amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar da sun nan ga ce haramu haram haram kana zuwa da karin gure makamu ibrahim sai a ce ma haramu wa ya saka ba wanda ya ji abin gobe makamu ibrahim sai aka yi wajen da dubin makamu ibrahim mutal sallah kawai aka saka in kana so ka leƙa ka hango tawunsa ka leƙa ka gani amma magana a je a shafa a guga babu shi shi ma a cikin ka'aba ina ake guga wurin ɗaya da ake guga a jigima shi ne murtala kuma wallahi ba kowa ne wurin murtala ba wurin da annabi ya tsaya da amsa addu'a duk wanda ya roki Allah Allah ya amsa masa to murtala kun za ka ba kowa ne zake ba tsakanin ajin ɗawa wato hajarun hajarun azuwar da ƙofa a wannan gurin a nan muntazami cikin gurin annabi ya ce ana iya zuwa ka rungume ka ɗaga hannun ka jikin ka'aba ka sa fuskarka da jikinka kan ne wuraren na gurin da ake shafa uku ne kawai rukunin yaman in ka zo shi ma ba turere ne an ka zo nan ba a turere ne wani sosai ba jama'a in ka zo ka taba kawai shi kuma ba ce ka tumbata ba kawai ka taba to daga nan kuma zuwa hajarul aswad abin da ake so ka taba da shine rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar kana farin hajarul aswad kana zuwa gurin kuma zai kace Allahu akbar haka yake bada hadisi amma ibn abbas a ruwaya da yake bismillah wallahu kida kace na sa hadisin mawqufi amma kace Allahu akbar yayi kace bismillah wallahu akbar ma yayi idan kana kusa da shi ka sumbace shi idan ba ka kusa da shi ka tabo da hannunka don ba maganar sanda ka tabo da hannunka ka tabo da hannun dama ke tabowa in ka tabo sai ka sumbace hannun idan ke mututu ya yi domin ke mututu ne za ka ga abin da ake a gurin wallahi ya ji ma ciwo daga nesa kawai kai haka bismillah wallahi ba a sumbatar hannu shi kuma wannan kamata ya mamu faɗi sifar inda yanzu mu bayani muke akan miƙati mu faɗi sifar ita kanta umra a dunkule ga mun yanzu wari shine kaga da mutum ya zo ta babu da umra ko kuma a am kirbat jet din over fat da ya zo dan afirka da ba ta nan ke shigowa da ya zo ya fito don in ya zo daga kirbat da yana zakkowa inda zai fara cin karo da jikin ruwa ta farko shi ne hajar al'azuwa da shi ne almadaf dinsa shi ne inda ake fara da wani to ta hajar al'azuwa da ake fara da wani saboda haka idan ka je ka kewayo kana zuwa rukunin yamal shi kuma shine a kudu maso gabas na can kenan waje na gidan ba ta wannan bangaren saboda haka nan gurin daga wannan bangaren sai ka fara rabbana atina fid dunya hasana ana so ka yi sau uku alal akalli kafin ka je hajar al-aswad idan ka dawo hajar al-aswad kai daya daga hajar al-aswad zuwa rukun yaman ba ga ya ba me zaka yi duk abin da kake so kai tilawa zaka yi tasbihi addu'o'i zaka yi ko me kake so ka roka amma dai daga rukun yaman zuwa hajar al-aswad ana so ka roki Allah ka kai rabbana atina fid dunya hasana alal akalli kai uku saboda haka sannan idan tawaful kudum za ka yi zuwan ka ne na umara ko haji ba tawafi ne yau da gobe ba ana so ka kirtsi ba ka fito da ni ka fito da kafadar ka shi ma idan ka sake ka shiga ciki wala ka wannan iya wannan sassafa ba domin za ka yi sai ana tawafi kana cikin mutane an fahimta da kyau ana tawafi in dai ka sake ka shiga bayan makamu ibrahim za ka yi tawafi to kana cikin mutane a matsa za ka yi tawazu ka ga ba da zai zazzarba in ba ka wani zai ka jika a ƙasa wallahi an dace ka babu to a nan ya ya mutum zai ya kace ya rika shekin jikinsa kawai ka motsa jikinka kamar kana ni kamar kana yin zazzarba kawai ka rika alama kana motsa jikinka kar ka yi tafiya normal yadda kowa zai har a yi zagayen nan guda uku to daga wannan guda uku sauran kuma sai ka mai da hannun ka ciki ka dawo da shi zan za ga wani ya ta yawo da hannu a waje to sai a dawo da hannu kuma wannan ya shafi maza ne kawai idan ka dawo da hannu ciki sai kuma a tafi tsawafin ka ka dora sifar da muka faɗa tazu amma a hankali ba ba ku guda guda kana gamawa immediately kuma sai ka tafi ka sa makamin Ibrahim da Kaba a gaba yayin da kai gurin ka ce wa dadi min makamin Ibrahim musalla idan baka samu dawa ba shi ma nan za ka saboda yawan mutane ba a bari ka zo gurin saboda masu dawafi za su turmushe ka sai a je can baya a bagai a muku inda za ku yi sallah to duk inda ka samu ka yi sallah raka a biyu yayi hadisin muslim ne ake karanta hadisin muslim ya nuna za a karanta fatiha da kuliya ayyuha al-kafirun da fatiha da kulhu wallahu su ake biya a ka a biyu nan duk wanda ka zo dawafi to wanda dawafin kudu ko dawafin ziyara ko dawafin ibada da ake faɗa duk wanda ka zo kai da wafi to sai kai sallah da kai shi za ba a yin suje da alwala alif sai ba u uku ukun farko sai sai a mayar hannu a rufe gaba daya da ba a yi ga hijimar an ɗan sun ta surutun cewa hijirar da annabi ya je yin wata da ne ta yi kaza mace kaza ta kama su sai annabi ya ce don an zo a fito da hannu a nuna musu akwai ba mun ji mun koyi kuma a diddiga jiki kowa ya san cewa da karfin mu ana yin wannan abu ya sai kuma a kewaya guda hudu domin ka san karan fari kafin a zo shekara ta shida a wajen da aikin haji ai da kafirai da musulmi yake haduwa da kuɗa bambanci kawai za ga kafirai tsirara su tsirara suke yawo mata da wanda kuma al yau mai yau budu ba ba hu au kullu hu fama ba za fa fama ba da fa fala uhillu shine za ga wasu masu kunya wai suna dora hannun sa a bari amma duk cikin su ba kaya suna jewa da yin Allah domin suna jewa da yin Allah ne mu ka'an wa tasbiya suna fido suna tabi su ba da baitul aina fido da tabi yake to saboda haka kaga bayan ayi wannan kana yin sallah raka'a biyu sai ka miƙe in baka san gurin da za a tafi a yi tsawabi ba sai ka tambaya sai a gaya ba am ta yi ne da ka tafi gurin za a yi shi kuma kana zuwa dan ana fara ne idan da ba domin annabi alaihi salatu wasallam ya ce abdau bi ba ba ya Allahu bi zan fara da abin da Allah ya fara da shi inna safa wal marwata a ayar da aka fara kira safa ko marwa to ta kan safa ake fara kana zuwa kan safa sai ka jiyo ku kalli ka'aba dan zaka hango ta ana so in zan samu shi ga kan can ta girya safa din gashi nan saboda haka idan ka duk da cewa za ka sun je sun lullube shi yi safa din an rufe shi gaba ɗaya ta girya dutsen amma akwai gurin da zaka samu an manta yi ka tsaya nan ka biyo ka kalli ka'aba ce la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahu al-mulku wa lahu al-hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir la ilaha illallah mukhlisina lahu din wa law kariha al-kafirun لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونزل عبده وهزم الأحزاب وحده كفر وانا كمان تقول أكن كان كله إيه كان كله كعبة إذا كان ذاك يدور على أدوات من جدو وذيك سوكا ذيك تبي ذاك أما علامة gaba ɗaya a cikin AC da ba cikin tayi da AC saboda haka ka rika tafiya kana tafiya shi ma ba ga yaba me zaka faɗa ba duk abin da kake so ka roƙa kana zuwa wani guri za ga an sa koren tayi da fitila koriya to nan guri kuma ana so ka yi sarfa nan ne gurin da ita mahaifiyar annabi Isma'il ta yi sarfa dan nemo ruwa kai ma ana so ka yi dan sarfa mata ba dole bane saboda haka ka motsa ka ba kewa ba kekawa za ka yi da gudu ba dan za a ga wasu sun mai da abun abun wasa ba Allah kawai ina zo zai ga ya jeka da gudu yana ta dariya ko da za ga sun je ka kawai da zo gurin su a gurin suke kawai sai ga ana ne tsere ba dai dai karka je mu zuwa larabawa ko fararen fata ba ruwan ka to da aka yi da zarfa da kazo ba shi da ni za su sai bai fi daga nan zuwa karshen wato daga farkon nan zuwa karshen gini ba shi kenan ya isa sai ka ci gaba da tafiya idan ka je ka hau kan marwa shi ma wannan addu'a da kai a kai ita za ka kuma maimaitawa sannan ka dora da wata aiki kai daya kuma daɗin da har kamar yadda wannan abin ya raba maimakon a tafi a dawo sai a mutu to idan ka tafi safa daga nan ka bi wannan hanyar a dawowa za ka dawo marwa sai dai ka zagayo ta bayan nan shi sa ba a addu'a saboda haka idan ka je yanzu ka dawo zuwan da kai daya in ka dawo biyu shi za ka kare za ka fara da safa ka kare a ne marwa idan ka ta fara da safa ka kare a safa ba daidai kai ba wani kuma zai je ya dawo ya je daya yanda ya dawo biyu za ka sha wahala wani malamin mu yace ya haɗu da wasu mata sun yi guri sun yi garka guri yace me ya faru suka ce wai yanzu suka yi rabi yace ya kuke suka ce suka je suka dawo daya yace bayan Allah ya kun gaba in suka je suka dawo daya su kuma zuwa su dawo biyu wane mutum kai ma za ka ji a cikin ka wallahi wanda ya yi umara ya sauke umara a ranar baya ruwa ba bacci za ka je kai sai sai dare idan ko sai wani lokaci ban san lokacin da za ka je kai ba don ko kowane lokaci za ka iya inda a ba ka je kai in ba kai wasa ba kai da harami a wannan ranar sai wa ke gani kana fita yanzu da ka gama wannan to yanzu bai rage ba aski kana zuwa aka ba da riyal goma a tilis a yi ma aski kana yin aski shi ke nan ka zama ɗan gari kuma ai umara yanzu awa uku da rabi zuwa hudu ta ishe ka dan a wannan da kamar yadda nake ga faɗa da iya fahimta da a karantun muka zo muka kalli umara sai mu jaya wannan miji talatin ya isa ga umara sai ka je za ka ga tawafi ma sai ka yi awa a tun sai nan baka je aikin hajji lokacin aikin hajji ko kuma tsira ba za da kalliwa shine ba cunkoso mai yawa amma a wannan lokutan sai dai kuma ko kawai za a rike da kai ka fito kayi jagab mutum ya yi jargab da shi yana turewa ana ture shi wannan kuma ba a so gaskiya shi ne za ka minti sha biyar zuwa ishirin ka yi dawa biyu amma duk ka ji jiki saboda kana hankadewa ana hankade ka cikin can ka kusa bai kamata ba kuma domin ce bala rafa ka wala kusur ka wala jidala fil hajji saboda haka ga daga nan mutum ya sauki umararsa kun ga rukunan umara za mu iya cewa abubuwa ne kamar haka na farko shine wato ihrami wanda mun yi bayanin cewa miƙatin mutanen Najeriya yana ina yanzu yana cikin ruwa to maganganu ne malamai suka yi akai muka fada uku magana ta farko shine wanda suka ce jidda miƙati magana ta biyu shine wanda suka ce da an je ka ɗau wato ka sa kayanka daga iyakun kai wanka ana zuwa sai inda kai tafiya rawa uku da rabi uku da kwata zuwa da rabi an je ni ka ji ƴaƴan Najeriya biyu ka kawai kai labai kallahu ma'amurata magana ta biyu ne magana ta uku da an zauke ku a jidda ka nemi ku nemi mota ta kai ku rabi a a tafi rajin a je nan a kullo harama da wato aikin hajji ko umara muka ce wata magana ce tafi kowace rauni cewa wajen da ni gani ce ko shakka ba wata rauni idan kana so kauce wa sabanin gaba daya to a dauke ka da wuri a madina da kai idan ka je madina ba ruwanka da sabanin yan najeriya domin mi ka kai ina ne zurbu ne fa ba ruwanka da rigima kuma mi ka wato mi ka ji ne falalar gaske domin a nan ne kawai ake sallah raka'a biyu a duba ba a sallah raka'a biyu a da ya lamlam ba a sallah raka'a biyu za su karnin ba a sallah raka'a biyu saboda haka duk wayannan wuraren da muka faɗa ba a sallah raka'a biyu a inda ake yi raka'a biyu shine can shi ma saboda wadi wato wadi mubarak wadi ne mai albarka annabi ya kira shi da nan hadisin muslim yake za a yi sallah raka'a biyu dan wasu dauka suka yi duk inda aka je mika ce je kai ne sallah raka'a biyu idan ka je rabin din ma sai su kullo ni a kuma su shiga su yi sallah raka'a biyu wannan shi ne abin da yake a dunkule kun ga kamar yadda muka faɗa aje akwai kalubale aikin haji baya buƙatar kawai a biya ma ka dauka ba ga kadabi in ba ka ba za ka yi haji ya Allah umara kawai ka dauka ba ka tafi ka tafi ala basiratin da yawan larabawan nan ina ƙara nada ta ko bararen fatan nan su kansu wasu iyawa dan da gorin ya zo fitilan ne yake juya ya kalla yake bismillahi wallahu akbar ita fitilan ba ruwansa da hajjar Allah saboda akwai fitila a sama da take nuna saboda ta nuna wa ƴan sama cewa nan ne gurin datin boye din ka nami ni ka mutawa sai su juya kalle ta shi mata tumba a tumba sai ta ita ba wani kuma ya dogulin ya kalli nan ya kalli nan haka ce yi za ka ga wani gurub da na gauka sun taho shi kansa bai bayar wa bidiya ba ya rike lafiya ga yana ce musu bismillah wallahu akbar suna faɗa yana faɗa wani gurin ya zo ya rasa mami zai faɗa Allah sai zai yi sai sai ya dakaro na abin ya faɗa dole ka yi dariya wani lokacin Allah so da haka wannan kamar da muke faɗa dukkan mu mace ce da ciki ba mu san me za ta haifa ba ba mu san me Allah madaukakin sarki zai wato samun mana ba idan ka tashi tafiya aikin hajji za ka tafi idan ka buɗe saboda haka mun wuce awa ɗaya mu yau abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wannan muka kuskure Allah wa ɗaukacin sarki ya yabe mana kaga za mu tashi mu jawo zatul miqati min ghairi ihram wanda ya tsallake miqati ba tare da ihrami ba kamar yan Najeriya ya wuce ya tafi Jidda kamar yan Madina ya wuce ya tafi Tan'im Tan'im kuma na bani muku magana da dine dana ya ta saboda larura annabi yake ta je ta dauko wato harama daga Tan'im shi ne dare ta ɗauko sannan ta zo ta yi tawali to shi ne ake cewa masjidu aisha amma mutanen mu na ga wanda ya yi ɗin ba kuma ya ƙara kulla harama ya tafi ya tafi can masjidu aisha wata umarar zai kuma yi za mu ji ana iya ninka umara biyu ko uku a tafiya ɗaya za mu ji a littafin abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wannan muka yi kuskure Allah ya zai mana muna raba wa ubangiji da sunayen sa kyawawa da tsohon da madaukaka Allah ya biya mana bukatun mu na alkhairi ni wa da rabi Allah ka ba su lafiya mu da mutu da lafiya Allah ka inganta lafiyar muna raba wa ubangiji da sunayen sa kyawawa da tsohon da madaukaka duk wanda suka yi mana wasiya da addu'a Allah ka biya mu bukatun su na alkhairi Allah ka ka da mu gama da duniya lafiya Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya sai ka ba mu ikon bunta Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya sai ka ba mu ikon guje mata sallallahu alaihi wa sallam Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين